أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل العالمين إنك حميد مجيد أما بعد
الفصل التاسع في تفريده صلى الله عليه وسلم بالمحبة والخلة to wannan fasali ne wanda zai mana bayani fi tafarili cikin wato fifita wannan annabi namu bil mahabba a ce habibullahi wal kulla kuma da kalilullahi duk wannan matsayi guda biyu Allah ya baiwa annabi shi annabi Ibrahim kalilullahi ne amma shi annabi Muhammadu habibullahi ne kuma kalilullahi wanda ya tara wannan guda biyun annabi ne shine habibullahi shine kalilullahi wani kun kace kalilur rahman ko kace habibur rahman haka ake kiran annabi Allah ya bai wannan matsayi guda biyu to amma annabi Ibrahim ya samu daya na kalilullahi din kuma da abin da Allah ya ba annaba na mu'jiza to dama Allah ya tara ya bai wa annabin mu shi in an ce wane badadayin wane to banda Allah babu komai a gabansa banda Allah babu komai a gabansa to wannan matsayin Allah ya ba wa annabi Muhammadu eh kuma za ku je da darajar da Allah ya masa akan wannan matsayi na habibullahi da kalilullahi mm.
في تفريده بالمحبة والخلة جاء بذلك الآثار الصحيحة kan cewa annabi habibullahi ne kuma annabi kalilullahi ne ja'ar bi zalika dalilin wannan tafarilin da tafasilin asarar sahiha hadisai ingantattu su ne suka zo mana da wannan bayani na Allah ya baiwa annabi wa'annan matsayi manya-manya masu daraja annabi yana da su a gurin Allah madaukakin sarki hadisai ne suka bayyana mana Mm.
وقتص على ألسنة المسلمين بحبيب الله
wautarsa amma yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam ala alsinatil muslimina in dai aryan musulmi ne kowa da kowa zaka ji yana habibullah yana duk lokacin da aka ce da mutum habibu to muhammad ake nufi eh ba amma kara tsaya ga habibu kar ka ce malam habibu eh an ce habibu din ba a san matsayinsa ba ko ba a ce da mutum kalilu ba a faɗa sai dai in ibrahim ne sai ka ce ibrahim kalilullah amma yanzu sau da yawa kira sai ka ji an ce ibrahim kalil to ba kalil ɗin kaɗai ba yi kalilin baya yoyuwa sai an raba shi ai ka ce kalilullah ibrahim sai ka ce kalilullah idan kuma muhammadu ne sai ka ce kar ka ce habibu sai ka ce muhammadu habibullah in ko ba ka muhammadin ba to kar ka tsaya iya habibu habibullah habibullahi to an sani kalilullahi kaman abdu ne aiko idan ka ce abdu me aka san kake ne ka ce da mutum bawa ba san na kowaye ba ne sai an ce abdullahi abdullahi bawan Allah habibullahi masoyin Allah kalilullahi badadayin Allah a sa Allah dan a ciki dan a gane manufan dan wannan kiran da muke na al'ada sai ku dan- ku taina- ku daina eh ku dinga cewa kalilullah duk mutumin da yake kalil ne karka zai a kalil din ka ce kalilullahi duk wanda yake habibu ne karka zai a habibin ka ce habibullahi duk wanda yake abdu ne karka zai a abdin ka ce abdullahi ina fata kun fahimta to kun ji shi a haryan musulmi in dai musulmi ne ba zai iya iya kalilu ba dubu yadda karatun yace ya haka ce ne mm, Na'am.
kansa وقتص على ألسنة المسلمين بحبيب الله Ah, to kaji in dai musulmi ne sun tafi akan habibullahi haka suke ba bi ma'ana wa arzinatul kalki a kalamul haq la siyama wa hadhihi al-umma wannan al'umma la tajma wa ala dalalati to kaji al'umma yadda suke faɗa mm.
أكبرنا أبو القاسم بن إبراهيم الكذيب وغيره عن كريمة بنت أحمد حدثنا أبو الهيثم وحدثنا حسين بن محمد الحافظ سماعا عليه حدثنا القاضي أبو الوليد حدثنا عبد بن أحمد حدثنا أبو الهيثم حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو آمر حدثنا فليح حدثنا أبو النرر عن مسر بن سعيد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
kunji eh wanda ya mana hadisi malamai suka ce wanda ya ba mu labari abu qasim baban qasim sunansa dan ibrahima dan kadibi malamai suna ce da shi imamul muqri'u limami ne masanin qira'a yurahu amma malaman hadisi sun fi sanin sa da bi ibn nuqasi nuhasi ko kuma nuqasi da ha karami mai dugo wa gairihi da waninsa bayan abi kasim din ma da wani ma daga wasu daga cikin minal mashayiki na malamai amma duk wayannan manyan sun ji daga karimatu kaji yarinya ce karima din hiya hurratu zahida yarinya ce ba baiwa bace ita karima ya ce yarinya ce mai gudun duniya wannan manyan malaman to sunan malamar tasu karima yasa an kawo sai ka ce tambari tsakanin rawuna karima binta ahmada yar ahmadu shi kuma Ahmadu dan Muhammadu dan Hajimi al-Marwazi wanda baban nata mutumin birnin Marwazi ne kajin da baban Kariman yake sannan an ji agun Ahmadin baban nata yi kuma yace hadathana Abu Haisama Abu Haisama ne mana hadisi wanda aka buga sa da al-Kushmahini Kashmashini ya mana hadisi shi kuma yace hadathana Husain ibn Muhammad al-Hafiz Hussein dan Muhammad al-Hafizu shi ba karantawa aka yi agunsa ba samma'iya ne shine yace samma'an alaihi mun ji agunsa daga Ibn Sakara yace hadathana qari Abul Walid al-Baji babban alƙali kenan an ji daga alƙari Abul Walid al-Baji yace hadathana Abdu dan Ahmadu shi kuma aka zo da Abdu wanda ba irafa eh Abdu dan Ahmadu bil wasabi la bil irafa eh ibnu abi zar laharawi abu dan ahmad dan dan abu zar laharawi ne shi kuma ji hadathana abu haisama ya ji abin abu haisama al-kushmashi ne ya ji hadathana abu abdullahi muhammad ibn yusuf al-barabari abun zaidi kuma ji hadathana muhammad ibn isma'ila imam al-bukhari hadathana abdullahi ibn muhammad ibn zahiru ya ji daga abdullahi dan muhammad dan zahiru ya ji hadathana abu amir abu amir ne mana hadisi sunansa abdulmalik bin amru bin qais abun sai ji kuma ji hadasana hulayfun ya ji a gurin hulayfu kuma an busra bin sa'id bin haramiyu almadani mutumin birnin madina ko magujin duniya ne shi fa har ya bar duniya ya zo ya koma ga Allah har ya zo duniya ya koma ga Allah yi busra dan sa'id ko lokabani bai bari ba a duniya bai bar komai ba ka san wani mutum zai mutu zai ce don Allah ga ina yi tanadin da kabari na namiji abu ne to wannan ma bai yi tanadi ba ba abin da ya bari a duniya kaga idan ka bar da kabari ka ce in namiji abin ne ni da yi ai ba za a ce wani dukiya ba ne to wannan ma abun sa dukiya ne wannan ma bai bari ba dan ka zo ka san shi shi kuma ya ji daga abi sa'id al-kudri عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي أنا شوى لو كنت متاكزا قليلا غير ربي لسقطت أبا بكر لو كنت النبي يتي دا زي كسن شيء متاكزا قليلا أشي ناري كيبا دا دهينا غير ربي إن بند أبنجينا دا زي إيرك أنواني a duniya to sai dai na rige abubakar to amma annabi hakan ba zai yi ba dama ubangiji ne ba da ɗayansa da wai zai yi ma ya riƙi wannan a mutane to da abubakar zai daga in ma fa zai daga kenan wa fi hadisin akar wa inna sahibakum kalilullah
wa inna sahibakum to kaga wannan yana nufin kansa ne annabi yace kalilullah saboda haka kuma sai ka kula ka gani in an ce da mutum kalilu kalilullah to biyu ne ko ya zama muhammadu ko ya zama ibrahim idan amma an ce da mutum habibullah ɗaya ne Muhammadu ne shi Habibullahi Muhammadu ne amma Kalilu sai kayi taka tsantsan amma mutanen mu da yawa sun bata sunan yanzu aka ji an ce kulla shikenan ba a san ma ina aka dosa ba ba kalilin ba ba kalil din ba kurin an zan ce kulla saman za ka ji wani kuma sai ya ce sai ya komo ya ce maka abubakar kulla abubakar ba kulla abubakar babu a canji abubakar ba kulla a ibrahim akwai kulla a muhammadu akwai kalilillah wai da wai maganar ne ba ka ce lau ita ka ta kalila da zan raki ba da ɗayi da na raki abubakar kalili da na rigi abubakar to cewa yadda ya rigi shi kenan wai daga nan mutane suka ce abubakar ɗin shi ne kulla kagula da ya riga ai ba cewa ya riga ba shi kulla abu ne kalilullah in ma ya zama muhammadu in ma ya zama abubakar in ma ya zama ibrahim amma habibullahi ibrahim ne habibullahi muhammadu ne kalilullahi in ma ya zama annabi ibrahim in ma ya zama muhammadu amma abubakar shi wannan ba za a ce da shi kalilu ba babu kulla abubakar in akwai ma canja bai rike ba bare ya zama haka saboda a suna ana samun rigingimu da yawa sunan wani za a kira ka da shi baka ma san naka ba har ka je lahira tana son sunan wani dacewa yana rike wa inna sahibukum kalilullah annabi shine kalilullah saboda haka duk lokacin da ka zo sunan kai fa danka zaka sa kalilullah to ka bayyana mutane annabin Allah ne
wa min dariki abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu zo daga dabarjin abdullahi dan mas'ud yana cewa wa qad takaza Allahu sahibakum kalila
wa qad takaza wa qad takaza Allah Allah ya riki annabin Allah sai ba kullum mu ba za mu iya faɗa ba Allah ya riki annabi Muhammadu kalila shi ne badadayin Allah wanda ban sani ba nan kuma sai su koma can wannan wa qala li sahibihi shi suke dubawa a nan wa an ibn abbas radiyallahu anhu qal Abdullahi dan Abbas arwayan darimi da Imam Turmudi radiyallahu anhu qala yana cewa jalasa nasun min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama yantadirunahu
kaji jalasan nasu mutane ne suka zauna jami'i min azhaban nabi daga sahaban annabi sun zauna sun yi halka yantazirunahu suna sauraron fitowar wannan annabi namu sallallahu alaihi wasallam da yadda zai sadi zuwa gare su ya aka yi قال فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم
to ana cikin haka kala faka raja sai annabi ya fita min makamihi a wannan matsayi nasa mutawajjahan lahum yana mai fuskantar su hatta idza da naminu sai da annabi ya zo dab da wannan sahabbai da suke fira samiyahum sai Allah ya jiyar da annabi hiran da sahabbai suke yadda zakaruna suna muzakara mutazakirina kalaman bima bainahu suna muzakara zancen da yake tsakankanin su fa samiya hadisu sai annabi ya ji zancen su fa haqqaqahu wa fahamahu ya tabbatar kuma Allah ya ganar da shi ya kai فقال بعضهم عجبا إن الله اتخذ إبراهيم من خلقه خليلا
faƙala ba'arahum shayin sabai suka ce ajaban ka abin mamaki ai ta'ajiban abin ban mamaki inna Allah ta'ala Allah madaukakin sarki idda kaza Ibrahim Allah ya riƙe annabi Ibrahim min kalgi daga halittar sa kalilan badadayin Allah to sahabban suna faɗin haka fa annabi mu fa yana jin su sallallahu alaihi wasallam to ya wasu suka ce وقال آخر ماذا بأعجب من كلام موسى كلم الله تكليما
faƙala al'akaru sai wasu suka faɗa daga shayin sahabban suka ce maza ai dai za haza huwa ita kan Allah Ibrahim kalila bi ajama ai ba wannan shine abin mamaki ba ai min kalamin lahi Musa ba ku ga Allah yana zance da annabi Musa kallama Allah Musa ta kalima kama akbar da Allah kamar da Allah ba ai wannan ya ba da ka- mamaki akan wancan mm.
وقال آخر فإذا كلمة الله وروحه
wa qala al-akhar wasu suka ce a'a ba wannan ne abin mamaki ba ai fa iza ba ka gane iza inna masala iza inna la ya kama sali adam kalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun kalimatu la wa ruwahu ace ai kalma ne na Allah wa ruwahu kuma numfashin tsarki ne daga Allah ai wannan ya fi bada mamaki wasu kuma suka faɗa haka mm.
وقال آخر آدم اصطفاه الله wasu suka ce to ai ba wannan za ku duba ba ku duba mana inna la tafi adama wa nuhan wa ali ibrahima wa ali imran alal alamina ba kwa ga Allah ya zaba annabi adamu ai wannan ya fi bada mamaki sai suka faɗa haka tunda Allah yake tilkar rusulu farin labarahum ala ba'd minhum man kalama Allah wa rafa ba'dahum darajat Mm.
فخرج عليهم وسلم وقال قد سمعت كلامكم وعجبكم
fa karaja alayhim sai annabi ya fita sun gama wannan magana annabi ya fito fa sallama annabi ya ce da sahabbansa assalamu alaikum wa qala sai annabi ya ce qad samitu kalamahu duk zancen da kuka yi annabi ya ce naji ka san hadisi ba a sa da hi ba ai. eh sahabban suna hira ya ce zancen da kuka yi naji abin da kuka faɗa duk naji tun da farko sun ce abin mamaki Allah ya rige annabi Ibrahim ba da ɗayan Allah wasu ga ce a'a ba wannan shine abin mamaki ba Allah ya riƙe annabi Musa suna zance da shi wasu ga ce a'a annabi Isa ruhul lahi wa kalimatuhu wasu ga ce Allah ya zaba annabi Adamu duk ya ji sai annabi ya wuzo ya ce to duk zancen naku na ji amma kaga a jiki sabon annabi ne amma ba su faɗi komai akan haƙƙin annabi ba su ce komai a haƙƙinsa ba to annabi ya ce na ji zancen ku wa ajaba kun kuma na ji abin mamakin naku إظهار تعجيبكم باكتسافهم ببعض الشمائل كما بينه قوله سيتي لسون إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا وهو كذلك
سيتي gaskiya ne bi anna Allah yadda Allah ya faɗa yadda kuma na ji kun maimaita inna Allah Allah madaukakin sarki idda kaza Ibrahim kalilan lokaci Allah ya rike annabi Ibrahim badadai wa huwa kazalik haka yake kaliluhu badaɗayinsa ne ai ita kaza hu mu haƙo ya rike ya haƙiƙa وموسى نبي الله وهو كذلك
ya ce musa na jiyin layi anai musa da kuwa ce yana ganawa da allah inna la a yana ganawa da kallama allah musa ta kalima ko kuma najiyan nan wa qarabna hu najiya da kuwa ce allah yana sirri yana ganawa da anai musa وهو كذلك شي ما هكا يكي وانا ابن هكا يكي اين جيه او امره كذلك مهم.
ألا وأنا حبيب الله ولا فكر أو اكوي وانا حديث ده با وانا بيته وإذا روح الله وهو كذلك وآدم إذ أباه الله وهو كذلك أو رواية da ba wannan ba an kawo wannan to shine sai nan ne yace ala ma'anan am ya yace وأنا حبيب الله ولا فكر ala ya ce ma'anar na wa ana ni da baku kama sunana ba annabi ya ce ana habibullahi aini ne habibullahi ni ma na biya muku wannan din ne wala bakara ba da alfahari ba wala aqulu bakara bal tu hadisan bi ni'mati shukran shine dalilin da ni ma na gaya muku Mm.
وأنا عامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فكر ya ce wa ana kuma ni Allah ya baiwa hamilul wa ilhamni nake dauke da tutan yabo ranar gobe kiyama shi ma na gaya muku ne wala fakara ba da alfahari ba illa bi qurbin li rabbi sai dai saboda kusanci ga ubangiji na mhm.
وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فكر Annabi ya ce ni ne farkon wanda Allah zai baiwa ceton kuma na nemi ceton a amsa min ceton wala fakara shi ma na faɗa ba da alfahari ba mhm.
وأنا أول من يحرق حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلينيها ومئين فقراء المؤمنين ya ce wa ana awwal ni ne farkon man yarraku wanda zai girgiza halqal jannati wato kofar aljanna fa yabta wallahu li Allah ya bada izini a bude mun fa yadkhuli ni Allah ya higar da ni wa ma tare da ni fuqara'ul mu'minina da talakawan mu'mine wala fakara na faɗa ka ba da alfahari ba وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فقر ana da jani ne mafi karamci al'awwalina ga jama'an farko wal akhirina jama'an ƙarye min al kalaiki ajma'ina daga halitta baki daya na faɗa hakan ji annabi yace ba da alfahari ba mhm.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه من Mhm.
قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم
ya zo hadisin Aba Huraira radiyallahu anhu daga faɗan Allah da ya faɗa li nabihi ga annabinsa sallallahu alaihi wa sallama
إن اتقتك قليلا فهو مكتوب في التوراة اسم حبيب الرحمن sai Allah ya gaya masa yace in idda ka duka kalila Allah ya ce na rike ka bada dai fa huwa makutu wannan yana nan a rubuce fi taurati a littafin a taura laisa habibu nan ne ko a littafin a taura menene ya faɗa Hmm? me yasa fa huwa to yi kenan bunuwa ɗiyantaka kenan ko yawwa ɗiyantaka kenan to li'anna ولأن البنوة قد تكون فيها الأداوة wala mu ma ya sake ta nubuwa ta haina bunuwa domin ɗiyantaka ɗin tunda can magana yahudan da hida mu ɗauka nan ne da rubutun aka samu abin nan an samu alƙalami ne ya riga shi kar ya kunu biya al'adawa to a ciki za a iya samun adawa da suka ce na hana abin na yin laye wa hibbau to daga nan muka gane cewa alƙalamin ya ɗauke da ya sa nubuwa nabiyin ya sa nubuwa to da gyara ba nubuwa bane bunuwa ne alƙalami ne ya ɗauki malam shi ne a shafan kansa alƙali iyar kenan قال الله تعالى منا نعم كما قال الله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم
inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahzaruhum to kaga bunuwa kenan ولا يصح أن تكون عداوة مع كل ai wala da zihu baya kasancewa ta ya kuna adawa ta ma'al kulla ba yadda za adawa tare da kulla ya zama daya ba zai yoyi bayi فإذا تسمية إبراهيم ومحمد عليهما السلام بالخلة إما بانقضائهما إلى الله to bai za yayin da kaga tazmiyatu ibrahim an ambaci annabi ibrahim wa muhammadin da wannan annabi namu bil kulla da badadayantaka imma ko kuma ya zama bil inqidahi ma yankewansu ne ilallahi bil kulliya sun koma ga Allah gaba daya shine yankewa ga Allah gaba daya dalilin wanda aka ambace su da kulla wa qadi awaidihima alaihi da kuma tsayar da bukace bukacen su zuwa ga rabbul izzati والانقضاء عمن دونه
wal inqidai da yankewa amma duna fi ahwalin zahiriya والإعراض عن الوسائل والأسباب wannan ra'ayi da kau da kai anil wazaidi da tsanantuwa wal asbabu da dalilai أو لزيادة الاكتساس منه تعالى لهما auli ziyadatin ko da ƙari e kaji zazan na kebe kebe minu a gare ta'ala lahu ma ga su biyu وكفي إردابه إنهما
da kuma koyi ildabi tausasawan Allah inda huma ga nan gari annabi Ibrahim da annabin namu وما كان لا بوائنهما من أسرار إلهيته
wa ma ka lala da abin da ya tsakkara ma ba waɗini ma zuciyansu min asrari daga sirrori ilahiyyati na allantakansa anwarin samadaniya kenan ومكنون قلوبه ومعرفته wannan sanu ne da abin da aka taskace guyubihi na gaibobi min astaril mugayyibatihi wa ma'rifati ay ta'rifatihi bi zatihi wa sifatihi أو لاستصفائه لهما
aw lisifaihi ko kuma a ikhtiyarin lahi subhanahu wa ta'ala zaban Allah law ma ga su biyu واستشفاء قلوبهما أمن سواه أتى لم يخاللهما حب لغيره wazifayin ko da tatuwa liqulubi ma ga zukatan su biyun amman siwa wa ga wanda ya wanice shi hata lam yukalliluhuma har ya zama bai tsatsara masu ba hubbun so ligairihi ga waninsa ولهذا قال بعضهم القليل من لا يستطيع من من لا يستطيع قلبه لسواه Gaji kala barin wasu malaman sun faɗa suka je alkalilu badaɗai ai man la ya tabi'u kalba wanda zuciyarsa baya bibiya lisuwahu ga wani sahi ne kalilin
وهو عندهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم
wa hadal ma'ana wannan ma'ana inda huma nan gare su ma'ana qaulihi ne fadar ma'anar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam arwawan da hi imamu bukhari ya rawaito yana faɗa mm, ولو كنت متعجزا قليلا لاتقت أبا بكر قليلا لكن أخوة الإسلام walau kun da muta gizan kalilan da dai Allah zai da ba da ɗai laddakata ababakarin da an riki abubakar kalilan ba da ɗai da annabi zai riki ba da ɗai yace da ya riki abubakar lakin ukwatul islam sai dai dan uwa ne na addinin islama واختلف العلماء أرباب القلوب أيهما أرفع wakil ulama wa malamai suna sabani amma fa ba kowanne bane wannan ba malaman tafsiri ake nufi a nan ba malamai ne wanda suka san Allah su ne arbabul urubu sufaye yasu yasu ne wanda suka san Allah su suke magana ba wanda suka san karatu suke aiki da ilimi ba wa'annan sun san Allah arifun billah masana Allah ne za su yi magana ba wanda suka san karatu ba malamin da ya san karatu daban wanda ya san Allah daban wa'annan malamai ne masoya Allah sun san Allah to yanzu maganan filin sai su ba sauran malamai ba su ne za mu ji me za su faɗa su baye fatattu irin su junaidu irin su ibrahim ɗan adamu irin su abu yazid libasdani irin shehun namu ahmadu tijjani abul abbas irin su ibn arabi alhaitami irin su abdulkadir kailani ko jailani ko jiyali irin su bashir alhafi irin su shabali irin su bashar alhafi to yanzu ya su ya su ne nan manya ne masana Allah masu gani har hanji da idanun zuci ba da idanun kai ba su ne suka fada figen kowa ya ba su guri za su yi magana kuma za mu fahimce su to ya su ya su za su yi magana me suka ce mm, أيهما أرفع a su ya su din suka haɗu suka je wai tambaya ake ayyuhuma arfa wanne ne ya fi daraja kalilullahi ne ko habibin lahi ne da habibin lahi da kalilin lahi wanne matsayi ne ya fi gabawa a gurin Allah Mm.
درجة القلة أو درجة المحبة darajatul kullati darajan kullan ne ya fi aw darajatul mahabba ko darajan mahabba da mun suka tambaya da mun gaya musu ba wahala daga audin muka gane mahabban ya fi wancan audin ma'anarsa balle a nahu shi au ma'anansa bai bana ne bal almahabba za ka ce saboda nazi na qur'ani fa arsalnahu ila miyata alfi law yazidun ai bal yazidun ne ya fa haka to mu an tambaye mu mu abin da za mu faɗa da mu ne sai mu yi haka ko da yaro ne karami kai za ka iya magana zan ce da ikon Allah saboda ina ƙaunar yaro za ka yi magana mace za mu yi ai ba wayo ba dabara da ƙarfin ikon Allah za mu yi saboda san da muke wa annabi ku ba mu izini ne magana mu raba ku da jayayya kurin in dai muka buɗe muka yi wallahi ba za su ce ba haka bane amma yanzu za a yi ta ja eh za ta ce darajatul kulla wai hi yabi darajatul kullati arfa'a min darajatul mahabba au darajatul mahabba arfa'a min darajatul kulla fahama marhu'ani to ga nan gaba ɗayan ana bincike a kansu to malaman yasu yasu ne mun mun koma gefe
فجعلهما بعضهم سواء
ana kuma wayannan malaman suka ce kai an sanya da hiya mahabba da kalilullahi da habibullahi din nan ba wasu malaman suka ce kai duk ɗaya ne darajan ba wanda ya fi wani min al-murtabati laysa bainahuma tafawutu fi darajat babu fifiko a daraja tsakanin kalilin lahi da habibun lahi a darajar suka ce kai ba bambanci kai babu haka suka ce aka ce babu haka ce ba wani fifiko duk daidai ne to amma in duk daidai ne a yi amfani da dai a bar ɗaya mana yi mana abin da hanya ce mafi sauki in mutum ya faɗa abin da za a gaya in dai duk daidai ne to a ɗau ɗaya a bar ɗaya tun da kaga an ɗau wannan an ɗau wannan to kowanne ba akwai abin da ya sa aka rike shi ai ba a rike abu biyu su zama iri da yayi a ɗau ɗaya a bar ɗaya ba wanda ya huwa ni duk iri ɗaya duk daidai to ya kamata ya amfani da ɗaya a bar ɗaya ai tun da kaga an kira wannan an kira wannan akwai fifiko sai dai a kasa ganewa amma ba yadda za a yi su zama ɗaya kuma idan duk ɗaya ne ma ba maganar cewa kowa ya yi magana to haka ne kowa ma zai iya wannan maganar ai ai ba zai ma sana Allah ba in dai kowanne ɗaya ne ai ba yi kenan ba yi kenan kowanne ɗaya ne yi kenan sai a zauna ɗayan ba wani wanda zai wani magana yi shi kenan dama bambancin ne yasa za a yi jayayya tun da ba bambanci yi kenan ba jayayya yi ma abin da muka fahimta kenan to wasu malaman da suka faɗa haka muna jin su su ma mun kura musu ido eh muna ganin su kuma har zuci mm.
فلا يكون الحبيب إلا قليلا ولا القليل إلا حبيبا
sai suka dawo suka ce to me yasa kuka ce ɗaya ne suka ce ah fala ya kunu da habibu ai habibu din baya kasancewa duk wanda aka ce da iya habibun lahi ai illa kalilan kalilin lahi ne ake ce da iya habibun lahi walal kalila ba ce da mutum kalila illa habiban sai dai habibu ai ba zai yi ba fala ya kunu da habibu illa kalilan wala kalilu illa habiba ai duk wanda aka ce da iya habibun lahi ne to illa kalilan kalilin layi yake zama habibun layi kuma duk wanda aka ce da yi kalilin layi to kalilin layi yake zama habibun layi ai duk wanda aka ce habibun layi kalilin layi ne duk wanda aka ce kalilin layi habibun layi ne yi ne yasa suka ce ba bambanci shi yasa suka ce ba bambanci suka ce duk ɗaya ne amma fa anan fa sun kama a tarko yawwa sun kama a tarko ayya na ibrahim din kalilin layi kada yake ce masa ba ce masa habibun layi to kaga kalilin layi ne amma masoyin Allah ne amma ba gidansa da haka sai dai kalilin layi wata kaza Allahu Ibrahima kalila kuma a nasu kenan ba inda Allah ya ji wata kaza Allahu Ibrahima habiba sai dai kalilin layi amma annabin Allah ana gidansa da kalilin layi kuma ana gidansa da habibin layi kuma sannan ga wani amsa da za ba mutane dan su gane ta inda ba sani ba duk mutumin da aka ce annabi ai ba dukkanin annabi ne manzo ba ko to ba gane ya duk manzo annabi ne kuma ga ya mutane ba dukkanin annabi ne ulul azami ba ai amma dukkanin ulul azami ai manzo ne amma ba dukkanin manzo ne ulul azami ba ai to idan sun duba wannan anan maganar da suka faɗa mu tun da manyan mu ne sai mu ce akwai duba akwai abin gani da ya mu ya mu ne to mun san abin da za mu faɗa amma tun da manya ne wannan magana ta su akwai abin gani akwai abin dubawa a ciki sai ku ce akwai abin dubawa a ciki in kun faɗa ka magana ce ta manya ba dama ka sa baki to mu je gaba kaɗan لكنه خص إبراهيم بالكل ومحمدا بالله عليه وسلم بالمحبة kaji lakin nan wai suka ce sai dai sai dai duk inda ka je lakin hausa suka ce ba da banza ba goro aniya Eh, wai ba an sa ne don yayi daɗi ba wani sihiri ne wata mata za ta yi wa mijinta in ga goro aniya karkaci ba gurin sa bane goro aniya wallahi ba bakin da suka je fada ba kai a hankali akwai magana yau akwai magana ba da za ta da goro aniya ta yaya ai ba zai yi lakin ba da banza ba ko za su ce goro a miya na ce goro a miya wai ba ba faduwa yi ba fa kurin akwai magana ko matar ne take so ta mallaki mijin a'a ko yi mijin ne yake zai mallaki matar in ba haka ba ta ina goro zai fada miya idan kuma ka zo ka ce ke goro na ji a cikin miyan nan ba za ta ce mantawa ne ba ta ce to goro kuma ta ina shine kuma da suka haka suka ce lakin a malaman nawa suka ce lissi da raki laita kuma litamana la'alla litarda to amma yanzu sun kawo lissi da raki suka ce lakin sai dai sai dai in ma zai yoyo abinda suka faɗa shi ne lakin din suka ce lakin na huba da banza ba kansa ibrahim an ke ba ne ibrahim ɗaya bil kullati da bada ɗayan taka wa muhammadan annabin namu an ke ɗaya sallallahu alaihi wasallam bil mahabbati da mahabba wannan kuma rabe-raben su ne
wa baruhum qala darajatul kullati arfa'u wasu kuma daga cikin malaman masu gani har hanji da idanun zuci suka ce da mu a'a darajatul kullati din arfa'u ai darajar kulla din yana gaba da darajar mahabba wasu ne fa a cikin su suka faɗi haka duk ba ma samun sunan sai dai a ce wasu sun ce kaga da mun samu sunayen ai da mun bibi malaman namu mun bi su layi layi za mu dinga bin su to amma sai da ya ce wane ya ce wane ya ce ba suna ba suna daga malami yayi magana akwai da zamu je mu bihi mu same shi mu tadda shi yayi akwai akwai zangon malamai ai zangon malamai za mu je mu nema ko kasuwan malamai yanzu nan zaka je ka same su mu ga malamin yanzu nan na kirki ne za mu gane in ba na kirki bane ma za mu je mu tadda shi in malami ne magana ka daina neman sa ko ina ka je ka neme a cikin tahzibu tahzibu ka same ko kuma baka same a tahzibi tahzibi baka je ka same a cikin tahzibul ikmalu tahzibi in baka same a nan baka je ka same a cikin darwa tahzibi nawa muka samu uku in baka same ka je ka same a cikin mizanul itidali za mu je mu sadda shi sai mun gane waye ne ma mutumin su a nan ne na kirki ne ba kunya za a ce a malam wane mutumin kirki ne ya faɗa a yadda in ba na kirki bane a ce a ɗan maganarsa kaza a bar kaza shi dai yana matsayi kaza yanzu za mu je mu tarar da shi mun san inda suke taruwa yi can ofis ɗin da suke taruwa nan za mu je kuma mu je mu same su a gun manyan alƙalansu malam wane muka bi me bukatar guda mun zo neman sa ne mun zo gunka ya me matsayin sa za a gaya mana shi sai mu dawo sai mu dawo nan nan sai mu bari mun je can ko sai mu dawo nan nan to amma ba a ce su wane su wane ba to saboda haka ba dama mu bi su eh sai mu kyale su mu tsaya iya nan duk da ma namu ne ba dama a bi su to kaji mhm.
wa tajja bi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam
sai wannan malaman suka kafa hujja bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam da fadar annabi suka kafa hujja cikin ruwayar da Imam al-Bukhari yayi
law kuntu muttakidan qalilan ghayra rabbi azza wa jalla falam yattakizhu da haka suka kafa hujja law kunta mutakida kalilan ghayra rabbi ai da zan riki wani ubangiji badadayi a wani ruwayan yake la takatu ababakar kalila ai ba lam yata kiru ai bai rike ba ai gairar rabihi bai riki wani ubangijin sa kalilan ba da dayin ba wa qad adlaqa al mahabbata li fatima wa bunayha wa usama wa ghairihim bai ya sa su su malaman suka ce kalilin nan lahin nan yafi dalili suka ce da annabi ya ce da zan riki wani badadayi ai da na riki abubakar to ai kaga bai riki abubakar din ba amma yi mahabban nan ai ya sakarwa da wasu yi annabi ya sakarwa da mahabban wasu halitta tun da aka sakarwa da halitta mahabba ba a sakarwa da halitta kalilantaka ba to kalilantakan dalilin fansa ne ya sa ba a sakarwa da wasu daga halittar ubangiji ba da kalilantakan bai bi mahabba ba to kalilantakan ma da ya sakarwa da abubakar da ya sakarwa da abubakar hi to ana ganin to za a ce daidai suke da mahabba amma an saki mahabba ba a saki kalilantaka ba to ana ganin kalilantakan ya fi mahabba dan da bai fi mahabba ba to da ba za a sakarwa da mahabban ido ga wasu ba su wayannan su bayan suka ce mu ga hujjojinmu ne suwa suwa annabi ya sakarwa mm wa qada lalaqa قد لقى المحبة لفاطمة وابنيها وأسامة وغيرهم to gaji annabi ya sakarwa da ummina Fadima mahabbar wa banaya da ayanta Hassan da Husaini wa Usama da Usama shi ma annabi ya sakar masa da mahabba wa gairihim da wani wa'annan da annabi ya sakar masa da mahabba ana ganin haka eh Allah ya gane da mu to kun ji dalilin da su wayannan sufaye suka dogara da hujjojinsu na kalilantaka ya bi mahabba.
Wa aksaruhum ja'ala la mahabbata arfa'a min al-kulla.
Amma mafi yawansu a ciki ba mafi kanan nan ba mafi yawan suka ce ja'ala wa aksaruhum ja'ala la mahabba wasu suka ce a'a mahabban nan habibullahi din nan arfa'a darajatin min al-kulla ai ya bi wato kalilullahi agun Allah habibullahi din ai ya fi kalilullahi ai ana ga darajar muhammad ya fi darajar kalilin taka ma anna min maratib da kasa tunda yana da duk da ma yana da daraja take boye ta kalilullahi din لأن درجة الحبيب نبينا أرفع من درجة الخليل إبراهيم aka ce to abin da yasa me wujar suka ce ah li'anna darajatul habibi nabina ai darajar habibu din na annabin mu ne yayi arba'u min darajatul kali ba ku ga annabi yana gaba da annabi Ibrahim ai habibu din na annabin mu ne to tunda darajar annabin mu ne ai annabin mu yana gaba da annabi Ibrahim to kaga idan kun koma wannan kun gani za ku ce sun dawo kan magana na yi ko wanda muka ce bal ma'anar da ai ya fi din kaga yanzu su ma sun dawo mun samu wasu mu ma kafin su hango ma mun yi gaba can nesa suka ce ai wannan darajar annabin mu ne ya bin da annabi Ibrahim zai ranar lahira zai zai ce yana so ya zama al'umman annabi annabi yake ba kwa so da annabi Isa da annabi Ibrahim da annabi Musa su zama suna cikin ku ranar gobe kiyama su ma suna neman albarma su fada cikin al'umma to tun da darajar annabin mu ne ai yafi abin da wayannan malama suka faɗa kenan amma dai ana tattaunawa har yanzu mm.
wa asalul mahabbati almailu ila ma yuwafiqul muhibba wa azalul mahabba ita azalin mahabba almailu karka cewa ne ila ma yuwafaqul muhibbu zuwa ga dacewa da abin da ake so Mm.
ولكن هذا في حج من يصح الميل منه والانقفاع بالوقت وفيه Wala- wala- wala- walakin ba da banza ba ni kuna haza wannan fi yaƙi man yasihul mailu cikin haƙin wanda ya ya cancanta ne yasihul mailu wato karkacewa ya cancanta minu a gare shi wal intifa'u da amfanuwa bil wafqi wajen dacewa mhm.
وهي درجة المخلوق domin daraja ce al makaluki na ababen halitta فأما الكالق فمنزه عن الأبرار fa malaka ligu amma mahalaci allazi qazzaza wanda ya tsarkaka anil qalbi ga zuciya wal milani da karkacewa wa sa'irin nuhudul hadisan da sauran kamanni wanda yake na hadisi fa munazzahun Allah ya tsarkaka anil agrari ga bukace bukace فمحبته لعبده تمكينه من سعادته وإسمته وتوفيقه fa mahabbatuhu amma yi san da Allah yake yi li abdihi ga bawansa tamkinuhu ya tabbatar da bawan ne min sa'adati akan arzikinsa biya qadarihi da abin da ya kaddara masa an da'atihi na da'a wa ibadati da ibada wa izmati kuma ya kiyaye shi wa tawfiquhu ya bayi dace mhm.
وتهيئة أسباب القرب wanda hayyahu kuma ya masa tattali asbabu dalilai alqulbi na bawa ya samu kusanci ga Allah mhm.
وإبارة رحمته عليه kuma wa irabatu da kwarin ya masa rahmati rahmasa alai a gare shi ai bi qubuli ma minhu ilayhi wa ja'alahu muqarraban ladayhi Mm.
وقصواها kuma wa quswaha da nisan da gayatu mahabba hine matakar mahabba Mm.
كشف الحجب عن قلبه حتى يراه بقلبه shine kashe wa ayaya masa da hujbu hijabi an kalbi ga zuciyarsa dan mutum zai zai ce ma ayaya mun hijabi ba ido hijabin yake ba fa abu ne a zuciya ka daina ganin cewa ayaya mun hijabi a zuciya ne za a yaye idanun zuciya ya gani mutum da yawa ya dauka hijabin a ido ne a hijabi a ido ba karbe idan ka ban ka bude ai ka yaye ba yake nan ba a ido yake abin abu a sauki ba ido bane ai hijabi ana yaye ne an kalbi ga zukata ka ji dalili hada ya rahu bi kalbi har kaga mutum yana gani da zuciyarsa sai ya ra jamalu rabbi yana ga jamalan ubangiji bi aini kalbihi da idanun zuciyarsa wa yanzuru ilaihi وينظر إليه wa yanzuru ببصيرته ilaihi ai tajalli rabbahu sai ubangiji maza tajalli fi maqama azamati bi basirati a basiran sai ne idanun zuciyarsa mhm.
فيكون كما قال في kamar الحديث yadda ya zo a cikin hadisi فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به
wai za a bauta wa Allah ya ce yayin da na so ito kun ji san Allah ya yi wa bawa hijabi ne ga barin zukata bawa ya dinga gani da idanun zuci kunta sam'ahu in ya zama na so ya sai na zama jinsa allazi ya sama biyu wanda yake ji da shi na zama ganinsa wanda yake gani da shi na zama hariyansa wanda yake zance da shi duk abin da ka faɗa Allah ba zai kunyatar da kai ba kuma duk abin da ba a gani kai sai Allah ya nuna maka abin da ka faɗa a harshe kuma zai zama kamar waye a kai Allah ya tabbatar da abin to nan gaba kuma bawa Allah yana son sa Allah bawa Allah bawa ya zama Allah yana son ba wannan shine son da Allah yake wa bawa to kaji mhm ولا ينبغي أن يفهم من هذا سوى التجرد لله والانقداء إلى الله yan bagi bai kamata ba an yi fama a ji an fahimci min hada daga wannan hadisin suwa koma bayan sai dai ta jaradin lahi tsiretuwa zuwa ga Allah wal inkidawu da yankewa ila lahi zuwa ga Allah ay ay tarkul ittifatu ila ma siwahu wal agrari والإراد عن غير الله agrari da bujirewa zuwa ga wannan Allah Mhm.
وتفاء القلب لله bawa ya tace zuciya lillahi zuwa ga Allah madaukakin sarki Mhm.
وإكلاس الحركات لله
ba wa ya tsarkake harkarsa in an ce haraka ce kudin kana so ka zane hauka ka ce harka ka san harka kurin shi gane ne harakati in kuma yammu yammu ne sai ka ce in mutum ne na musu faye ka ce mala yana son gane harka sai ka ce to ka harraka in ka ce a harraka to inda dan tijjaniya ne ya san harrakawa idan wanda ba ba tijjani bane bai sani ba sai ka ce harka sai ka ce masa harka baka san harka ba a yi gabar ayi wani fa yana cikin harka to baya zama guri daya yayi gaba yayi baya sai a ce wani yana cikin harka wanda ko ba tijjani nan kace a harnaka to ya san motsi zai wa jikinsa yana zikiri yana zikiri la ilaha illallah muhammadar rasulullah la ilaha illallah muhammadar rasulullah to wannan harnakawa kenan dan dai ba tijjani ne za ga ya daure hannunsa guda biyu yana haka mu kuma sai mu yi haka namu ya dan nasu darawa saboda tilkar rusul balan la ba minhu man wara wara fa ba ruhun da raja da zuwa ga zamu ga suna in suka yi haka suka yi haka suka yi mu kuma sai mu yi haka mu daga sama mu jinjina ko a ina mu din za a ga mu ba ma tsoro ba haka muke kasa kafa ba haka dole mutum zai gani ya ji an jinjina wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaji
نعم كما قالت عائشة رضي الله عنها kuma ya dama tar manzon Allah sallallahu alaihi abin da manzon Allah ummi na Aisha tana cewa kana khuluquhul qur'ana irrahu yarda wa bi sakdihi yaqadu yana cewa kana khuluquhu dabiyar wannan annabi namu alqur'ani ne fi jami'i sha'ani lirahu yarda annabi yana yarda da abin da qur'ani ya yarda da shi ومن فقد يذكر أبن القرآن يجي النبي ما يجي أبن ومن هذا أبر بعضهم عن القلة بقوله ومن هذا دقونا أني أبر سكا بذر بعضهم شاين عن القلة قبدا دينتك بقوله دفتنسا قد تكللت مسلك الروح مني وبذا سمي القليل قليلا
kada hakika ta kallantu ya shiga ya tsatsarba masalakar ruhi mashigar rai min ne a gare ni wa biza dalilin wannan ne sun ne da kalilu aka ambaci kalilu kalila ba da ɗayi fa idza ma la qabdu kunta hadisi wa idza ma taqaddu kunta galila
fa idza ma la qabdu yayin da ne furci an ka gare ka kunta hadisi kai ne zance na wa idza ma sakati yayin da ne shiru kunta galila tafasar zuciya ta tunanin ka take yi
فإذا مزية القلة وخصوصية المحبة حاصلة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم
فإذا يا يندا مزية القلة كذا وتقال درجة نقلة وخصوصية دي خصوصية المحبة نمحبة حاصلة قبادة وانا أبن صادر واني باقى قوة بقى li na ga wannan annabi na Muhammadin alai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk Allah ya hadar masa
lima dallat alaihi al-atharu sahihatul muntashiratul mutalaqatu bil qabul min al-umma bima dalat alaihi al-ayat daban da ayoyi suka hirya da mu a sahihatul ingantacce al-muntashiratul masu daidaituwa almutalaqatu wanda aka karba bil qubuli aka hada da su bil qubuli wajen karba min al umma daga al umma eh to kaji dalilin da yasa Allah ya gama wa annabi dukkanin abu guda biyu wa kafa bi qawlihi ta'ala wa in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim حكى أهل التفسير أن هذه الآية لما نزلت قال الكفار ما لو أنت وزير زنفة yayin da wannan aya ta sauka sai kafirai suka faɗi maganan da bai dace a faɗa a haƙƙin annabin mu ba eh sai suka ce to kaga ga yanda annabi ya faɗa kamar yanda nasara suka faɗa ga annabi Isa dan na mana Maryamu fa anzalallahu ghaizan lahum wa ragaman ala maqalatihim hadhihi al-aya fa anzalallahu ghaizan lahum sai Allah ya sauke wannan saboda gaiza na fushi a gare da ala wannan magana nasu wanda bai kamata su faɗa ba wannan aya aya aka ce da zo kuladi wallah waladi wallah war rasul fa in tawallahu fa inna allah la yuhibbul kafirin wannan ayan an sauke shi ne dalilin wancan ayar kenan fazadahu sharafan bi amrihim bida'atihi wa qaranaha bida'atihi fazadahu sharafan Allah ya kara masa daukaka bi amrihim ga lamarin su bi dati ga nuna da gare wa qarrana aka kutarna aka rubanya bi dati ga yi masa da duk wanda ya bi annabi ya bi Allah duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah ثم توعدهم على التولي عنه بقوله تعالى sai Allah ya yi tawa'adu ma aka masa alƙawari na narko ga wanda ya juya ya yi bijirereniya da faɗar Allah maɗaukakin sarki yana cewa فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين Ali Imran kenan sai aka faɗa haka وقد نقل الإمام أبو بكر بن هورك عن بعض المتكلمين كلاما في الفرق بين المحبة والقلة to malam abubakar dan hura ki yayi magana amma ba ka gane a baya ma yayi dan yanzu an ce ma abubakar dan hura ki yayi to kar ka damu da na yanzu kuma sai ka duba wancan na baya kuma can baya za ka ji malam abubakar dan hura ki a can baya yi ma yayi magana sai mun duba na bayan nasa sai mu duba na wannan din nasa yawwa a baya ne yake cewa yi dan hura ki ai ga gurin وقال أبو بكر بن فورك القلة صفاء المودة التي توجب الاختصاص بتقلل الأسرار To abinda abubakar dan huraki ya faɗa kenan malam abubakar dan huraki ya ce ai abinda ake nufi da ba da ɗayan taka ɗin in ji malam abubakar dan huraki ya ce ai tatuwa ne no soyayya wanda babu wani abu da zai tsatsarma a jikinsa ya ƙara ko a iya nan ya tsaya nan ya tsaya to a rike wannan ba to yanzu sai mu ji dan hurakin me yake faɗa mun ji maganan ka na baya malam abubakar dan huraki to yanzu kuma sai mu ji na yanzu Mm.
وقد نقل الإمام أبو, أبو بكر بن فورك عن بعض المتكلمين كلاما في الفرق بين المحبة والقلة kan nakala an samu jiratowa daga imamu shugaba abubakar bunu huraki dan huraki an ba'alar mutakallimin shi ma ya ji magana ne ga malaman tauhidi malaman tafsiri kalaman akwai zancen da ya kawo fil farqi cikin mararraba bainal mahabba akwai mararraba tsakanin mahabba din wal kulla da kulla ya dulu jumlatun يقول جملة إشاراته إلى تفضيل مقام المحبة على القلة amma da tafiyar ta kai ruwa rana ya dawo yawa ya dulu jumlatu ishara da iya nunin da ya mai tsawo daga ƙarshe yarin jayar alaka balilin makamul mahabba ya ce ai yarin jayar da mahabba alal kulla mahabban ya fi kulla ba haka muka faɗa ba mu ma haka muka ce ai da farko to yi ma yanzu ya ce da tafiyar ta yi tafiya ya kai ruwa rana ya dawo ya ce kai mahabban ya fi kulla Mm, mu da Allah ya ga mana tun da farko ma muka ce ai ga dalili na mai yafi sai ma dan huraki da ya kai ruwa rana ya dawo ya je ya dawo ya ce kai muhabbar ta fi kullar a bayaninsa dai mai tsawo abubakar dan huraki to bari mu je mm.
ونحن نذكر منه طرفا يهدي إلى ما بعده to ba zai yoyu a kawo maganan mala abubakar dan hurakin duka ba a wannan littafin namu dan littafin zai zama babba sai dai mala ya ce za mu gutsuro wani bangare daga cikin wannan bayani na malam abubakar dan huraki eh za mu kawo ya hadi ila ma ba da in mun kawo to shi ne zai hire da mu zuwa ga maganan da aka yi a baya to ya dan gutsuro mhm.
فمن ذلك قولهم الكليل يصل بالواسطة من قوله تعالى Ah, shi malam abubakar dan huraki ya ce to binciken da malam abubakar dan huraki ya ji a gun malaman tafsiri ya je min kalika kauli ta'ala fadan Allah alkalilu shi badadayantakan nan yasilu yana saduwa bil wasidati da wasida kuma kafin malam abuka dan huraki ya faɗa shi ma wannan malamin ya kawo aiko malamin namu shehu gibrima ai zulma arifi da yake kasan gonan na masana Allah ne to yi ma ya kawo sai dai ba mu san a inda ya kawo din ba amma za mu kwakuro yi mu ji shi ma kuma yace ni ma a shafar na dauko shehu ibrahim shehu gibrima cewa yi ma a shafa ya ɗauko kasan wanda ya sa masa zulma arifa to shi ibrahim ne eh yace jibrima yace sha'awatu kullu karifin jibrima zulma arifi wajadtuhu sha'awatu kullu karifin haka shi ibrahim ya faɗa jibrima zulma arifi wajadtuhu sha'awatu kullu karifin yace jibrima shawar jibrima ji shi ibrahim radiyallahu anhu ya ce na yarda shi ibrahim ya ce mun tabbatar mun amince ya ce jibrima ya san allah zulma aribi ya ce in ana neman bayan allah wanda suka san allah shi ibrahim ya ce to mun samu shehu gibrima yana daga cikin wayannan bayan allah wajatu shi ibrahim ya ce na samu shehu gibrima eh shawatu kullu karim ya ce duk abin da nake nema a duniya idan allah ya ban shehu gibrima daya ya ce bukata ta ta biya da duk almajirai na da suke duniya ce duk duniya shehu ibrahim ya ce da ba ni da almajirai sai shehu gibrima ya ce to alhamdulillah ya ishe ni kuma duk abin da nake nema a duniya aka ce ban samu shehu gibrima ba na koma ga Allah in ji shehu ibrahim ya ce kai na asara ya ce ba zan ji daɗi ba to a cikin maganar da shehu gibrima ya yi in muka kawo kuma sai mu komo na alƙalin ko idan kafin shi ma su alƙalin sun yi shi ma shehu gibriman ya yi ƙwaƙwa eh baitin da zaka ja ka bude irin ka ja mana baiti ko a cikin harafin zari zaka ja mana baitin sai mu fassara kuma sai mu dawo nan din eh kar ku gaji mu dama ba ma gaji ikon Allah ba yawwa Allah ya saka da ke harafin zari zaka ja mana arifina ilayhi muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'adu
أرمنا إليه فترمنا بحرمة ولولا بها الجوزاء رفعة همة لتنجيل فينا كنتم خير أمة ذللنا لدي شتات وابل رامة فلا خوف من هيك ولا أرض من أذي to jama'a kun ji shehu nan shehu jibrima zulma arif shine malamin da ya dau nauyi zai fasara wannan baitoci na hirina gaba daya to da yazo wannan gurin shehu ibrahim shehu jibrima zai yi sharhi yace za a yi sharhi arifina din nan ramamna ilaihi ne ai an taro mu zuwa gare shi ilaihi din ji shehu jibrima yace ai ai annabi sallallahu alaihi wasallam haythu qila lana yayin da aka ce mana ummatu muhammadi yayin da aka ce da mu al'umman annabi muhammadu to kaga ummatu muhammadi kaman ka ce da mutum abdullahi bawan allah khalilullahi habibullahi abdullahi mu ko sai aka ce ummatu muhammadi to shi girma ya ce abin da yake nufi da wani orifina ilayhi mu ma an raba mu zuwa ga annabi mu yanzu za a raba mu sai a ce ummatu Muhammad in an ce ummatu ko sunan ka ba Muhammadu bane Muhammadu ne kai ma ummatu Muhammadin nan ga mutum ya ce ma kai ba Muhammadu bane sai alaga ta malam ni ba al'umman annabi bane ai ummatu Muhammadin ne sunana ba wanda ya sai ya kore Allah ya ce to shi girma ya ce mu ma an raba mu eh fa karamna dalilin wannan raba mu da aka yi in ji shehun mu shehu Gibrima ya ce ai mu ma sai muka zama masu alfarma sirna muka zama zahurmatin azimatin ma'abocin alfarma mai girma bi hurmati sai shehunmu ya ce ai bi sababi hurmati dalilin alfarman annaban namu tun da mun raɗe da to muwa mun yi daraja sai shehu girma ya ce ƙala ibnu saba'i fi shafa'ihi ba a shafan wannan ne kaɗai ba akwai a shafa na ibnu saba'i wanda mu ba mu same shi ba ma shehu girma ya ce to da za ku duba a shafan ibnu saba'i a nasa a shafan ba na alƙali ban ji shehu na ibnu saba'i ya ce idan kun duba wani alƙalin wannan a shafar ƙala baru ulamai shayin malamai sun faɗa ai inna la ta'ala siwa ummatin muhammadin sallallahu mu al'umman annabi ma Allah ya haɗa mu ma kalili ba wanda yake da mai sharri sai ba mala auri yana ja mana ba ku da mai sharri wani ara mana Allah ya mana ma ma ma kalilihi ibrahim kuma bi izina ayara ke silatan da ɗabi'a goma ya biyu a guri goma ya biyu irin darajar da Allah ya masa mu ma ya mana awwalu na farko ja mana mu je qauluhu ta'ala wa ibrahim alladhi wa fi Allah ya ce wa ibrahim alladhi wa fi kaga na ibrahim alladhi wa fa shine wanda ya tuka abin da duk Allah ya faɗa wa idh tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atamma fa atamma wa na qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min zurriyyati to annabi ibrahim wannan jarraba da aka wa idh tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna to shine wa fa annabi ibrahim duk abin da Allah ya ce yayi ya tuka to da ya gaya masa haka bayan sa mu ma al'umman annabi wa qala li ummati muhammad sallallahu alaihi wasallam to mu kuma ya Allah ya ce da mu yufuna bin nazari wa yakafuna yawman kana sharruhu mustadira
ana ibrahim ya cika to mu ma yuhuna yadda ya cika mu ma Allah ya ce wa ibrahim alladhi wafa to mu ma yuhuna bin nazari mu ma alƙawarin da muka yi mun cika kaga anan mu da hi a daraja abin da aka bashi an bamu a sani sai na biyu ƙara ne kalilihi alaihi sala Allah ya faɗa ga badaɗayin sa annabi Ibrahim ya Allah ya ce da hin لقد اصطفيناه في الدنيا والآخرة ya kaji abin da Allah ya faɗa laqad tsafaina wa fi dunya Allah ya zaba annabi Ibrahim a nan duniya Allah ya zabe shi wani ayan yace ja inna la tafi adama wa nuha wa ali ibrahim wa ali imrana alal alamin wancan daban wannan ma daban shi ma ibnu sabai sai muka kawo masa wancan aya inna la tafi adama wa nuhan wa ali ibrahima wa ali imrana to nan kuma Allah ya ce wa ibrahim allazi Allah yake cewa a Allah madaukakin sarki yake bada labarin ayi laqad tsabainahu nan ne ko ko nan ne ko fi duniya an zaba annabi ibrahim a nan duniya wa qala li ummati muhammadin صلى الله عليه وسلم
za ku ji mu ma al'umman annabi irin darajar da Allah ya yi mana alfarman annabinmu ya Allah ya ce da mu ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم mu je can mana gaba فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله su ne kenan Allah ya faɗa ya ce Allah ya ce su ma'aurata na likitaba wannan littafin da na tsafai na min ibadina bayinmu al'umman annabi Allah ya ce su ma mun zaba musu yadda annabi Ibrahim Allah ya zabe a duniya to su ma'aurata na likitaban da na tsafai na min ibadina mu ma Allah ya zabe mu sai guri na uku Allah ya faɗa a can ƙarshen nahali kan samu ni sai Allah ya ce qala li kalilihi alaihi salatu wassalam شاكرا لأنعمه اجتمع وعديه إلى صراط مستقيم Allah ya faɗa haƙin an Ibrahim, shakiran da al'ummi, mai yawan godiya ne ga nimomin da Allah ya masa, iji ta bahu, Ubangiji ya zaɓe wa dahu, ya hirye da hi ila siraɗin mustaƙim. To wannan haƙin an Ibrahim ne kuma sai mu, eh mu ma Allah ne faɗa wa ƙala li ummati Muhammadin صلى الله عليه وسلم za ku je da Allah ya ga wannan al'umma ya Allah ya ce da mu.
هو جسديكم وما جعل عليكم في الدين من حرج Allah ya ce wani tabe ku kuma al'umma annabi na zaɓe ku. Yadda aka zaɓa na Ibrahim ta mu ma nan an zaɓe mu. Fama huwa har mu Allah ce mana ma fama ja'ala alaikum fi dini min harajin addinin babu kunci. Allah ya mana wannan daraja to sannan Allah madaukakin sarki sai guri na hudu. Arabi qala li habibi Allah ya gaya wa masoyin eh, kalilihi badadayin ya Allah ya ce وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين wani haƙƙi ne ga Ibrahim. Allah ya ce wa atainahu ajrahu. Allah ya ce mun bai wa Annabi Ibrahim ladansa fi duniya a duniya wa innahu cewa yi Annabi Ibrahim fi lakirati a lahira na minan salihina yana daga bayan Allah na gari wa qala li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam to mu kuma sai mu ji tunda Allah ya ba Annabi Ibrahim ladansa nan duniya a lahira yana daga cikin salihai to mu ko bari mu ji namu darajar da Allah ya wa al'umman wannan annabi namu
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون wanda kun ji kuma Allah ya ba mu Allah ya ce wala kad haqiqa katabana Allah ya ce mun yi umarni an rubuta fi zuburi a cikin takarkadu min ba da zikir bayan wannan tunatarwan annal arara wannan lardi na kasa ya risuwa duniya wanda za su gaje ta ibadiyar salihun bayan mu ne salihai to wannan Allah ya faɗa ne haƙƙin mu yadda aka ba annabinsa mu ma anan an ba mu sai guri na biyar qala li kalilihi ga abinda Allah ya gaya wa annabi Ibrahim mhm.
وهديه إلى صراط مستقيم Allah ya ji wa Aliyu mu ne muka shirya da Annabi Ibrahim ila siradin mustaqim ga tabarki madaidaici wa qala li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma ga abin da Allah ya faɗa ga al'umman Annabi Muhammadu Mm.
وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم kuma mun ji mu ma mun samu an bayi mu ma an ba mu ba dan komai ba alfarman annabi Muhammad in ba haka ba in ba dalilin annabi ba ta yaya Allah yana ba al- annabawansa darajoji wai mu al'umma mu ma a raba a bamu irin wannan in ba dalilin annabi ba ta yana za mu samu wannan to sai Allah madaukakin sarki ya ce wa annan la a haƙin mu la hadin ladina amanu Allah ba yakan shirye da wanda suka yi imani su ma ila siratin mustaqim mai zuwa tabarki madaidaici daga al'umman wannan annabi namu والثالث sai guri na hida qala li kalilihi Allah ya gaya badadayin sa yayi ce da hin innahu min ibadina lamumini haka Allah ya faɗa hakkin annabi Ibrahim innahu cewa yi annabi Ibrahim min ibadina almu'minina Allah ya ce yana daga cikin bayin mu mu'minai wa qala li ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma sai Allah ya faɗa a haƙin wannan annabi namu a haƙin al'umma wannan annabi namu wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hawna
sai Allah ya ba mu wannan Allah ya ce wa ibadur rahman kaga iya ne ran cewa aka innahu min ibadina al-mu'minina min ibadina yana daga bayan mu mu'mine mu kuma aka ce ibadur rahman mu ma bayin Allah ne yadda yake bayin sa Allah ya ce kuma bayin sa ne allazi ne yamshuna ala lawi hauna mu har mun kara masa aya ɗaya wanda hi ba hi da hi muna da ɗaya ma wata aya wanda ba hi da hi ka ja mana wannan aya da zaka je ka ja mana ita wa ibadur rahman allazi ne yamshuna ka ja mana wa qul ibadi allazina wa qul wa qul ibadi wa qul ibadi wa qul ibadi allazina amanu yuqimu salata wa yutu zakata to ka ji Allah ya ce wa qul ga yawa li ibadi allazina amanu shi ne ibrahim cewa haka yaya can ayan farkon za ku duba innahu min ibadin la mu'mini mu kuma Allah ya ce wa kulli ibadiyal ladina amanu yuqimu salata kuma za mu dora masa ma wani aya wanda ba shi da isan nan wa qala ya aya ta gaba take wanda ma ba shi da ina qul ya ibadiyal ladina amanu taqu rabbakum
mu biyu mu uku ne da mu shi ɗaya ne da shi da muka ba shi ɗaya in muka Allah ba ya ɗaya ba mu ɗaya sai muka ƙara masa wata ɗaya da muke da yi ba shi ɗaya ko muka sake ƙara wata ma wanda ba shi da shi Allah ya ba mu wannan sai Allah madaukakin zai ce kul ga ya musu ya ibadi allazina amanu da mu ake fa ita ku rabbakum ku ji tsoron ubangijin ku to za mu je mu nemi guri na bakwai wasabi sai guri na bakwai qala li kalilihi alaihi salam Allah ya faɗa ga badaɗayinsa annabi Ibrahim ila da amincin Allah ya Allah ya ce da him fabasharnahu bi gulamin halim Allah ya ce fa basharnahu mun yi wa annabi Ibrahim bushara bi gulamin da yaro halimi mai sanyin hali wa qala li ummati muhammadi sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗa ga haƙƙin wannan annabi al'umma wannan annabi namu mu kuma ga abin da Allah ya faɗa a haƙƙin mu wa bashiril ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim
wa bashiril ladina amanu yadda aka masa bushara mu ma amman wa bashiril ladina amanu Allah ya ce mun yi albayar ga wanda suka yi imani anna lahum qaddama sidiqin tana da gabatuwa na gaskiya inda rabi abun ubangiji kuma na Ibrahim za mu kara masa wata mu wanda muna da hihi kuma bai samu ba ma muna da wata ma daban mu na ajiya bayan wannan muna da ajiyayya wa basharul ladina amanu tan zaka ja mana bi anna lahum wa bashiril mu'minina bi anna lahum min Allahi fardan kabira
kaga muna da bi kenan wa basharul ladina amanu Allah ya jawo bashirin muminina muminai al'umman annabi Muhammadu masu ƙaunar ba kun jinjina ba eh wa basharu an muku albihir ayi wa basharal ladina amanu kuna ji wa basharil mu'minina mun muku bishara ai kun jinjina ko to kun da kun jinjina bi anna lakum min allahi fadlan kabira abun Allah kuna da babban falala ga jinjina wata ku ga abin da ta zo bayan wani